الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina zaton za mu tashi al'ila ne ko? al'ila kamar yadda muka sani a jahiliya kafin musulunci a mutane sun kasance suna cutar da matansu ta hanyar ila'i da hanyar zihari idan mutum yana zaune da matarsa baya son zama da ita kuma baya son ta je ta auri wani ba zai shi ba zai zauna da ita ba watan ba zai biya mata bukatanta na auratayya ba sannan kuma ba zai bata dama ta je ta auri wani miji ba sai mata ila'i sai ya rika cewa na rantse ba zan kusance ki ba har abada ko na rantse ba zan kusance ki ba shekara guda ko shekara biyu idan shekara ɗayan yayi yana cika sai ya ƙara wani rantsuwan ba zai kusance ta ba shekara daya sai ya zama shi bai sake ta ba shi kuma bai biya mata haƙoƙinta na auratayya ba to wannan ya sa sai addinin musulunci ya zo don kare haƙƙin mata kare da yake ba mu iya tallata kayanmu ba ila'i kaɗai ya isa ya zama wani wani ma'auni da za a amfani da shi don nuna yaya musulunci ya kare wa mata haƙƙinsu to addinin musulunci ya zo ya ce a wadda bai yadda da shi ba ba laifi a yi ila'i saboda lalura saboda a yi wa mace ladabi amma sai ya yi wa ila'in iyaka kuma har manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ila'i ga iyalinsa amma shi ya yi ila'i na wata ɗaya sallallahu Alaihi wasallam watan yayi alƙawari an ce ila shine rantsuwan ba za a zo wa mace ba rantsuwan mutlakin rantsuwan ma shine ma'anan ila'i to amma cewa a fiqhin an ce ila'i ana nufin watan a shari'a ana nufin ai rantsuwa ba za a kusanci iyali ba na wani mudda a malamai sun yi sabani akan idan aka yi rantsuwan ba za a kusance ta ba amma na ƙasa da wata hudu ila'i ne ko ba ila'i ba ne wannan ila'i ne amma ba hukunce-hukuncen ila'i na fikihu a kansa hukuncin ila'i na fikihu baya hawa don abin da ake nufi da ila'i shine mutum ya rantsuwa ba zai kusanci matansa ba na dogon lokaci sai a jira shi wata hudu idan aka jira shi wata hudu wata hudu ta yi bai kusanci iyalinsa ba kuma ita iyalin ta ce ba ta yadda ba mu kula da wannan ka'idar idan bai kusanci iyalinsa ba bayan wata hudu ita kuma iyali ba ta nuna damuwa ba to shi kenan sai a zauna lafiya amma idan ita ta ce ba ta yadda ba to sai a je wajen alkali sai alkali ya sa shi dole ya yi ɗayan abu biyu ko dai ya koma wa iyalinsa ya zo mata zuwa na shari na sunna ko kuma ya sake ta a shine abinda Allah subhanahu wataala yake ga mana suratul baqara lil ladina yununa min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna Allaha sami'un alim ah to wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ila'i ga iyalinsa kamar yadda muka ce na wata daya an yi ta sabani na dalilin ila'i din wasu suka ce saboda sayyidina rasulullahi yayi magana ne wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji hadithan ko a to wasu ka ce a'a ba don haka ba ne saboda wata rabo ne da ya raba musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai sai da tuna zainab bintu jashin ta gana ta yayi mata kaɗan a matsayinta sai ta dawo da shi shine har Allah subhanahu wataala yake faɗi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما آه wannan watan dai akwai akwal da yawa amma dai dukansu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne dan yayi ladabi wani kuma kauyen aka ce saboda hada kai na sayyidatuna Hafsa da sayyidatuna Aisha wanda Allah subhanahu wataala ya bamu labarin shi a suratul tahrim amma dai yayi ila'i na kwana 29 wanda har bayan kwana 29 Anas ibn Malik ne yake tambayin ya Rasulullahi ka ce wata ɗaya kuma kai kwana 29 ta ai wata kwana 29 na na aisha wani riwaya ita ta tambaye manzan Allah da ya shigo ta ba ka ce wata ɗaya za ka yi ba ta ce amma fa wallahi ba wanda ya kai ni son ya zo ɗin amma dai don al'adarmu na mata don mu nuna muna da wani matsayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma a shari'a idan aka ce ila'i kamar yadda muka faɗi shine mutum ya yi alkawarin ba zai zo wajen iyalinsa ba sama da wata hudu in ya ce ba zai zo ma iyalinsa ba kwana to sannan kuma kar ya zama ya sa condition a cikin wannan sama da wata hudu misali inda zai ce ba zai zo ma iyalinsa ba a shekara sai sau biyu wannan ba ila'i ba ne ta ka shekara ya fi wata biyu amma abin da ya sa zai yiwu mutum a shekara ya zo ma iyalinsa sau biyu kuma duk wata hudu yana zuwa musu ko? misali zai iya oke shi kenan sai bai zo mata ba daga ran da ya faɗi wannan sai bayan wata hudu ya cika daidai da wata hudu ya cika daidai sai ya zo mata daga nan bai ƙara zuwan mata ba sai bayan wata hudu ya ƙara cika daidai sai ya ƙara zuwan mata daga nan bai ƙara zuwan mata ba har bayan wata biyu a wata hudu kaga ai shekara ta to saboda kaga wannan ba za a kira shi ila'i wancan nafi hukuncin ila ba ha kuma kada ya sa sharaɗin misali zuwa a wani lokaci ban da wani lokaci misali idan ya ce wallahi ne har abada ba zan ƙara zuwa mai iyalina da daddara ba wannan ba ila'i ba in ta nemi rabuwa kan wannan sai dai a yi holoye amma ba ila ba a haka misali idan ya yi rantsuwa da wani Allah misali ya ce na rantse da girman wani babban bawan Allah misali a wajen Allah ba zan zo wa iyali na ba wata hudu wannan ba ilahi bane shi ma dole ci ilahi sai dai rantsuwa da Allah subhanahu wataala ko da sifofinsa cewa mutum ba zai zo wa iyali ba har sama da wata hudu an yi sabani mai yawa kwarai akan idan wata hudun ya cika to yaya kenan Imam Malik wanda kaulinsa shine mafi rinjaye a cikin wannan matsalan shine kaulin jamhur ya tafi akan cewa in wata hudin ya cika to bayan cikan wata hudin ne sannan za a neme shi ko ya fai'u ko kuma ya saki fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha samiun alim saboda haka wata cikan wata hudun ba yana nufin saki bane amma imamu ahmad abu hanifa afwan ya tafi akan da wata hudu ya cika bai zo ba shikenan saki ya tabbata saki ya tabbata ina fata mun fahimta idan mutum ya ce ba zai ƙara zo ma iyalinsa ba har abada ko ba zai zo ba shekara ɗaya ko ba zai zo ba wata shida da an yi wata hudu daidai bai zo ba to saki ya tabbata a wajen abu hanifa wasu malamai kuma suna ganin a'a a kawai in dai an yi ila'i na wata hudu ko kwana biyu aka yi in ba ta yadda ba ta kai kara shi kenan za a tabbatar da wannan sakin ba sai ma an yi wannan wata hudun ba to wannan dai duka akwal ne na malamai kuma kowannensu yana kokarin fitar da abin da yake ganin shine ma'anan ayan alƙufadin Allah subhanahu wataala wannan shi yana daga cikin abin da muke yawan bayani na cewa sabanin malamai akan domin yawancin sabani yana cikin fa'in nan ne lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin fa in fa'u to wannan fa'in na fa in fa'u me take nufi fa'in nan ita ce dalilin sabanin me take nufi tana nufin ta'aqibi ne ko ko tana nufin at-taqibul zikri ne at-taqibul fi'li shine watan wani abu ya biyo bayan wani in nace tawaddatu wa ghasaltu yadi famadmadtu fastanshaqtu fastansartu kaga wannan yana nufin wannan ya biyo bayan wannan ina fata an fahimta amma nace tawaddatu fa ghasaltu wajhi yana nufin cewa daga cikin abin da kai cikin alola ka wanke fuska baya nufin bin wanke fuska ya biyo bayan alola ina fata an fahimta so da wannan ana kiran shi at-taqibu dhikri ina fata ana fahimta to wannan shine dalilin sabanin Imam Malik da Abu Hanifa a cikin wannan mas'ala Imam Malik duk da kaulin sa kamar yadda muka ce shine kauli mafi rinjaye shine kaulin da jamhur suka dauka ba a ila'i sai bayan cikan wata hudu ko da da kwana daya to amma shi a wajen ba, ba saki afwan cikan wata hudu ba yana nufin saki bane bayan nan ne za a yi saki ko a koma ko a yi saki idan wata hudu yayi to amma shi a wajen abu hanifa da wata hudun ya yi bai koma da ita shi kenan kawai tana matsayin ya sake ta to wannan dai shi ne sabanin da suke akwai sabani da yawa a cikin wannan matsalan wanda nake iya istihbari kenan amma dai kaulin imamu malik a cikin wannan matsalan shine kaulin jamhurin malamai kuma siyaki ya fi taimakon wannan kaulin watan siyakin aya kuma kamar yadda muka ce idan matan bata ce ita bata yadda ba ta zauna okay ya ce ba zai zo mun ba har abada amma ba komai ya je ya harkokinsa ni ma in harkokina to shikenan alkali ba zai ce dole dole ya zo maki sannan shi wannan zuwan wannan zuwan mai iyali din yana da sharuɗa idan misali ya zo mata cikin al'ada to ba zuwa ne da shari'a take kula da shi ba bai zama zuwa ba ko ya zo mata ta wajen da ba nan ne wajen da shari'a ta sunnanta a zo mai iyali ba shi ma shari'a ba ta yi da shi ba su da ka ya zo mata zuwa na sunna sannan da a ce zai zama a yana da wani uzuri wanda yake hana masa zuwan mai iyali ko ita tana da wani uzuri wanda yake hana a zo mata har wata hudu ya cika to a nan wajen za a ba shi dama har wannan uzurin ya kau idan rashin lafiya ne za a jira wannan uzurin tana da wani rashin lafiya a gabanta wanda zai hana a zo mata za a jira wannan ciwon ya kau ba za a ce za a yi lissafi da shi ba idan kuma zai zama misali wanda makamancin shi ba zai iya zuwa ma iyali ba ne wannan shi gaba ɗaya ba da ila'i ne ba hukuncin ila'i a kansu tsoho ne wanda ba zai iya zuwa ma iyali ba saboda rashin lafiya ko yaro ne dan karami wanda ba zai iya zuwa mai iyali ba saboda rashin lafiya shi yaro karami dalilin da suka sa ba zai ilayi ba biyu ne na farko aslan rantsuwan baya kansa rantsuwan ba mulzim bane a kansa ko a shari'ance na biyu kuma shi irinsa ba zai iya zuwa wa iyali ba to saboda haka sai ya zama ko ya yi ilayi kawai ya zama lagul yami ya zama lagu kawai bai da wani tasiri ba wani hukunci da yake tarattubi a kansa to dai mas'alolin suna da yawa in Allah ya sa mun tuna wasu cikin karatu za mu magana malikun an jafar ibn muhammadin an abihi an ali ibn abi talib annahu kana yaqulu idza ala ar-rajulu min imra'atihi lam yaqa 'alayha talaqun wa in madat al-arba'atu al-ashhuru hatta yuqafa فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال مالك وذلك الأمر عندنا آه مالك الله يكرم مسير داير ويتا دغ جعفر الصادق دغ بابنسا محمد الباقر yace sayyidina ali ibn abi talib a zahirin wannan hadisin akwai i'dal ko akwai yankewa akwai inqita domin Muhammadu al-Baqir bai ruwaita hadisi kai tsaye daga Sayyidina Ali ba shi ya ruwa shi dan a a Ali Zainul Abidin shi kuma aliyu zainul abidin dan Hussein ne shi kuma Hussein dan sayyidina ali su ne waɗanda shi ake kira a imma ko mu kuma a wurinmu duk wani jika manzan Allah ma imamu ne kamar yadda annabahani yake faɗi inna ma ya surul imamata bitne ashar al-khati'una wa huwa khata'u falakat kalla alfu alfi imamin minkumu sahabihimul iktida'u dukkan jikokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka bi hanyar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka yi tashabbu'i da ilimi suka yi riko da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su a imman mu ne abin bai ababen koyi ne a wajen mu Allah ya kara musu yarda Ja'far ibn Muhammad malami ne wanda a zamanin sa babu malami irin sa Allah ya kara masa yarda shine Ja'far as-Sadiq a mahaifin nasa shine Muhammadul Baqir malamin Imam Malik ne kamar yadda muka gani ga yanan Imam Malik yana riwayan hadisi daga wajensa isnadin su na ahlul baiti dama isnadin ahlul baiti wato isnadin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mafi ingancin hadisi shine a ce Ja'farus Sadiq an Muhammadul Baqir an Ali Zainul Abidin an Husainin ko an Hasanin an Ali wato wannan isnadin babu isnadin da ya kai shi a cikin isnadin iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ruwaita daga sayyidina ali yana cewa idza ala ar-rajulu min imra'atihi idan mutun yayi rantsuwa ba zai zo wa iyalinsa ba anan sayyidina ali Allah ya kara masa yarda yayi ladabi ne tare da lafazin alqur'ani alqur'ani ya ce lil ladina yuluna a ka'idar larabci za a ce ala nisa'ihim amma qur'ani sai ya ce min nisa'ihim saboda dai wata nuni zuwa ga wannan ulfa da soyayya da take tsakanin miji da mace da kuma yadda Allah yake son haɗuwa ɗin saboda ai ila'in kaman nisanta ne sai aka amfani da min kaman na bari kaman ya bari ne akan ana sa ran zai dawo sannan shi kuma min irin wannan to shikenan dai kamar na bari ne akan ana son zai dawo sa ran zai dawo so da aka dai yi amfani da shi a mutumin da ya ila'i daga matarsa wannan ila'in ba ya nufin saki lam yaqa alaiha talaq wannan ila'in kadai dan ya ce wallahi ba zan zo ma iyali na ba shekara guda baya nufin wannan ila'in ya zama saki wani ya ce wallahi in na zo ma iyali na shekara kafin shekara ɗaya kaza kaza kaza kawai wajibinsa ya yi kafara to sai an yi sabani shi ma akan kafaran nan san malamai suna da daqaiq masu ban sha'awa imamu malik sai ya ce ba zai yuyi ya zo mata ba sai bayan kafaran ina fata an fahimta idan mutum yana so ya zo mata ya riga ya rantsuwa ba zai zo ba to abin da ake so kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kawai mutum ya kafarar rantsuwan nashi yayi abin da in ya tabbatar abin da yayi rantsuwa akai din nan saban Allah ne to yayi kafara ya aikata abin ya bar aikata abin to Imam Malik sai ya ce a to dole sai yayi kafara tukuna sannan sai ya zo mai iyalin nasu wasu kuma suka ce a'a zai iya zo mata daga baya yayi kaffara wato inda yayi niyan zuwan kawai shikenan da ya zo ya warware rantsuwan sa kenan sai yayi kaffara kawai wa in mazatil arba'atul ashhur wato koda wannan watanni hudu sun wuce baya nufin cewa ta saku kamar yanda shi Abu Hanifa yake gani hatta yuqafa har sai an tsayar da shi gaban alkali fa in ma an yutallaka sai a mashi umarni ko dai ya saki ya bata takarda kuma wannan talak din talak raj'i ne akwai masu ganin talak ba'in ne kamar Abu Hanifa da wasu suna ganin wannan sakin da za a yi talak ba'in ne watan ba zai iya ya maida ta ba a wannan lokacin ina fatan mun fahimta a idan misali alkali ka sa kaidan sakin alkali dukkan sakin da alkali zai yi talak ba'in ne banda guda biyu banda sakin ila'i da sakin ciyarwa idan alkali ya saki ya raba aure saboda mutumin baya zuwan ma iyalinsa to anan idan mutumin ya dawo ya ce to shikenan na maida mata na zan fara zuwan mata gobe to shikenan sai ya zo mata yana zuwan mata shikenan tsantalak ne raji haka in yace to a baka ciyar da iyalinka dan haka an raba aure sai yace to shikenan ga buhun shinkafa ga gwangwani ga gwangwanin madara ga shuga ga manja da man gyada da sauransu na kawo zan mai da matata shikenan ta koma saboda dalilin da aka sadin ya kawar da dalilin amma idan sauran nau'o'in sakin da alkali ke iya yi ne banda waɗannan biyun to ba zai yi a mayar kaman hulɗi da sauransu to anan idan ya irin wannan sakin to saki ne raj'i amma sai aka kaddara ya sake ta an yi wannan sakin sai ya maida ta amma da ya maida ta har sai ta ƙara wata hudu bai zo mata ba to idan aka ƙara raba wannan auren yanzu to ya zama ba talak raj'i ba ya zama talak ba'i saboda yanzu kuma aka raba ba idda a kanta to tunda ba idda a kanta shi kuma dama mace ana maida ta ne idan tana cikin idda ko to tunda ba idda a kanta zai zama ba zai yi ya ƙara mayar da ita ba kenan a na biyu idan ya ƙara maimaitawa a wa in ma an ya fiya kamar yadda muka ce fai uba ya tabbata sai da mubashara zuwa na aure sosai dan ya zo ya tattaba ta ya yi dukkan mukaddimat din saduwa amma bai sadu da ita ba kuma ba abin da zai hana saduwan ba sunan shi fai uba haka kuma dan ya zo mata a lokacin da laifi ne zuwan kamar tana cikin al'ada shi ma ba sunan sa fai uba qala malikun wa zalika al'amru indana imam malik ya ce wannan shine lamarin da muke kai مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مدت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مدت الأربعة الأشهر حتى يوقف wannan ma dai hadisin yana faɗin abin da na baya ya faɗa ne shi ma kuma da riwayan nafi'u daga abdullahi ibn umar Allah ya ƙara musu yarda ya ce idan mutum ya yi ila'i daga matansa to kuma har wata hudu suka wuce to za a tsayar da shi a gaban alkali ko dai ya yi saki dole ko ya koma mata dole kuma idan aka ce ya koma mata in babu dalilin hannun komawan dole ya koma mata mu ba zai ce to a shi kenan zan koma an mayar da aure amma kuma wata ɗaya wata biyu wata uku bai koma mata dole ya koma mata mu in ya ƙara wata hudu bai koma mata ba za a raba auren kamar yadda muka ce ya zama talak kuma ba'in sai dai ya shiga cikin manema a ta yi tsallika au ya fiya wala ya kawo alaihi talakun idan mazatil arba'atul ashiru hatta yukaf ba wai kawai daga wata hudun ya cika shi kenan ya zama ya take ta ba a'a dole sai ta kai karansa wannan matsaloli ne muhimmai da muke bukatar mu fahimce su da kyau a ba wai kawai shi kenan dan an yi wata hudu ba aure ba wasu ma yanzu abin da suke da miji ya yi tafiya ya yi wata hudu sai su fara tunanin wai ba aure akwai mata da yawa da suke mun irin wannan fatawoyin shikenan mijinsu ya yi tafiya wata hudu bai kusance su ba ba su da labarinsa shikenan sai su ce ai ba aure tun da an yi wata hudu ba wanda ya ce haka a shi hukuncin ila'i hukunci ne na rantsuwa sai idan ya yi rantsuwa da kansa ba zai zo wa iyalinsa ba inda zai yi rantsuwan ma sai ya yi tafiya da za a jira share dawo a tsayar da shi ya yi rantsuwa in kuma za a iya isar mashi da sako aika mashi to fa matarka lokaci ya yi ko ka sake ta daga inda kake ka faɗi saki ko kuma ka dawo ka zo ma iyalinka amma matukan ba a yi mashi wannan hukuncin ba to ba za a ta shi kenan wata hudu ya yi bayan ila idan haka kawai alkali ya yi saki ta je ta ƙara aure a'a sai an jira shi ya dawo ya faɗi shin fai ɗin yake so ko talak ɗin yake so tunda Allah ya bashi zaɓi cikin biyu مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة مالك تو واتوانا دقى إمام مالك دقى ابن شهاب الزهري الله يكارى مسير ده ya ce sa'id ibn musayyabi Allah ya kara masa yarda da abubakar ibn abubakar ibn abdurrahman Allah ya kara masa yarda gaba ɗaya sun kasance suna cewa ga cikin mutumin da ya ila'i daga matansa cewa ba zai zo mata ba tsawon zamani ko watannin da suka wuce wata hudu to idan wata hudun nan suka wuce to yana matsayin saki ɗaya ne dan anan ma an yi sabani wasu na ganin a'a saki ne raji'i kamar yanda nace kaulin imamu malik wasu na ganin a'a saki ne ba'in kamar yanda abu hanifa ya tafi akai ko ibnu majishun ina zato wali zawjiha alai arraja mijinta zai iya mayar da ita bayan an yi wannan sakin ma kanat fil idda matakan tana cikin idda malikun annahu balaga wa anna marwan ibn al-hakimi kana yaqdi fi ar-rajuli idha ala min imra'atihi annahu annaha idha madat al-arba'atu al-ashhur fa hiya tatliqatun wa lahu 'alayha ar-ruj'atu ma damat fi iddatiha qala malikun wa ala dhalika kana ra'yu ibn shihab watan imam malik yace ya isa masu cewa marwan ibn al-hakam ya kasance yana shari'a yana hukunci akan cewa idan mace mutum ya ila'i daga matansa sannan watanni hudun nan suka wuce to yana matsayin saki ɗaya ne idan an daga wajen hukunci an kai mashi shi alƙalin kenan ko sarkin marwan ibn al-hakam yayi kunci yana yin masa hukunci a matsayin saki daya kuma sannan walahu alaiha ruj'atu zai iya maida ta in yana so shi mijin ma damar fi iddati a matkan tana cikin idda amma in ta riga ta fita daga cikin idda to ba maganan maidawa qala malikun wa ala zalika kana ra'yu ibn shahab wannan shine ra'ayin shi ma ibn shahab a cikin wannan mas'ala qala malikun fi rajuli yuli min imra'atihi fayuqaf فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته إنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها watan anan aka ce Imam Malik yana cewa a cikin mutumin da ya ila'i daga matansa sai aka tsayar da shi sai ya saki matan bayan wata hudun ya cika sannan sai ya dawo da matan bayan wata hudun to idan bai zo mata ba har iddanta ya ƙare ya bar ta bai taɓe ta ba har ta gama idda to shikenan babu kuma daman ya ce zai mayar da ita shikenan ta banat anhu tunda ya mayar da ita da sharaɗin koma mata ne to in bai koma mata ba to ba maganan aure a kansu sai dai idan da wani uzuri wanda zai hana ya zo mata ɗin misali ya sake ta tana da juna biyu tana cikin naƙuda tana da uzurin da ba za a iya zuwa mata ba kwana ɗaya biyu sai ta haihu kaga iddanta ya ƙare amma da uzurin da ya hana ya zo mata ko kuwa kamar yadda muka ce lokacin da ya maida ta sai zama tana cikin al'ada sai zama ba zai iya zuwa mata ba sai al'adanta ya ƙare wannan uzuri ne ko ko a'a tana da wani rashin lafiya wanda zai hana in dai da wani uzuri wanda shari'a ya karba amma matukan babu uzuri to in har ta gama idda bai zo mata ba to shikenan an raba su kuma ba ya da haƙƙin maida ta saboda yanzu kuma sai dai ya shiga cikin manema ya nemi aurenta wata shine yace wani uzuri wanda yake na dalili ko rashin lafiya ko ko ko sijin an kulle shi ko an kulle ta ba su iya kusantan juna to kaga wannan duka dai uzurruka ne aw ma ashba zalika min al-udhri ko abin da ya kama da wannan daga cikin uzuri fa innar tijahu iyaha sabitun alaiha to a wannan yanayin ko da bai sadu da ita ba maida ta tabbatacce ne saboda uzurin da shari'a ya sani ya yadda da shi fa in madat iddatuha thumma tazawwajaha ba'da zalika idan iddanta ya kare sannan ya aure ta bayan wannan fa in lam yusibaha ta tanqadi al arba'atul ashhur in bai sadu da ita ba bayan an raba din ya nemi aurenta ya ƙara sannan bai zo mata har wata hudu ya ƙare to za a ƙara tsayar da shi idan bai koma zuwa gare ta ba to dakhala alayhi talaqu bil ila'i al awwal idza madat arba'atu ashhur wa lam yakun alahu alaiha ruj'atun li'annahu nakaha thumma talaqaha qabla an yamassaha fala iddata lahu alaiha wala ruj'a watan anan abin da ake cewa idan bayan ya sake ta ta gama idda sai ya ƙara aurenta ta gaba a kan wancan ila'in ba kenan da ya ƙara aurenta sai bai zo mata ba har wata hudu da niyan cutarwan kenan irin wancan da ake yi to idan wata hudu ya ƙare za a ƙara tsayar da shi gaban alƙali a ƙara raba aure to idan aka raba aure yanzu ba maganan ya dawo da ita saboda mene saboda a famalakum alaihinna min iddatin tataddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila menene farkon ayan ne wa in tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa tawba wannan ba watan dai a ka'idan saki kamar yadda muka sani idan mutum ya saki mace bai sadu da ita ba ai ba idda akanta ko qablal masih ba idda akanta tunda ba idda akanta kaga ba maganar rujua kenan ba magana yace ya mayar da ita ko to wannan shine saboda haka sai ya zama da wannan an kulle kofar yuyuwan ya ci gaba da cutar da ita yana hana wasu aurenta yana yana cutar da ita wannan shine dalilin da yasa aka sa saki uku kamar yadda muka sani daga cikin hanyoyin da suke banda ila'i suna saki sai ta kusa gama idda kamar ta yi wata biyu in watanni ne ko ta yi jini biyu misali kafin ta na uku sai ya ce ya mayar da ita a baya mai da ita dan wani lokaci bai zo mata sai ya ƙara sakinta sai ta ƙara ɗaukar wani lokaci sai ya mai da ita shi bai bar wani ya aure ta ba shi bai biya bukatanta ba ya ga ce to shikenan iyakan saki shi ma at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan fala iddata lahu alaiha wala raj'a to shikenan dai ba maganan idda tun da yanzu bai shafi ta ba dan haka ba maganan idda kuma sannan ba zai mayar da ita ba قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها فتنقضي أربعة أشهر قبل أن تنقضي إدتها أنه لا يوقف ولا يقو عليه طلاق وإنه إن أصابها قبل أن تنقضي إدتها كان أحق بها وإن مضت إدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك mata imam malik ya ce mutumin da ya ila'i da matansa sai aka tsayar da shi bayan wata hudu sai ya sake ta sannan sai ya dawo da ita amma sai wata hudu ya kare kafin iddanta ya kare misali kamar ya sake ta kaga tana da ciki wata ɗaya kenan ko wata biyu to kaga a wa ulatul ahmali ajluhunna an yadana hamlahun a sai ya sake ta tana cikin idda to kuma sai wata hudu ya kare bai zo mata ba amma tana cikin idda kaga inda ba ta cikin idda in wata hudu ya kare aure ya kare ko to amma kasancewan tana cikin idda to fa huwa haqqu biha tunda har yanzu tana idda har yanzu yana da haƙƙin ya ƙara dawo da ita to shikenan ko da wata hudun ya kare ba za a ce oke an ƙara rabawa ko an ƙara ila'i a'a tunda dai wata hudu ya kare amma iddanta bai kare ba to yana da haƙƙin ci gaba da zama da ita har iddanta ya kare ko bai zo mata ba a la yaqau alaihi talaqun ba za a ce saki ya tabbata ba wa innahu in asabaha qabla an tanqadi iddatuha kana ahqqa biha matukan kafin iddanta ya kare ya zo mata to shikenan tana nan a matsayin matarsa amma in ya bari iddanta ya kare bai zo mata ba to fala sabila lahu ilaiha baya da kuma haƙƙin baya da magana akan ta shikenan ta kubuce masa wa hadha ahsanu ma sami'tu fi dalika imam malik yace wannan shine mafi kyan abin da naji a cikin wannan matsala قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال هما طلقتان in huwa waƙafa wa lam yafi wa in madat a iddatu talaqi qabla al-arba'ati al-ashhur fa laysa al-ila'u bi talaqin a fata imam malik yace idan mutun yayi ila'i ga matansa sannan kuma sai ya sake ta bayan yayi ila'i din sannan kuma sai watanni hudun suka afwan sai watanni hudun ila'in suka kare tana cikin idda ina fatan mun fahimta ya yi ila'i ina zuwa ya yi ila'i wata hudu wata hudu ya yi kafin wata hudun ya yi misali a januwari ya ce wallahi ba zai zo ma matarsa ba har abada sai kuma a march sai ya sake ta kuma kaga lokacin da ila'i zai cika bai riga ya zo ba balle a ila'i to a nan idan wata hudu ya yi tun da a march February a April wata hudu ya cika za a tsayar da shi ko ya mayar da ita ko ya tatlika to idan aka yi tatlika a nan ya zama tatlika biyu ina fatan mun fahimta to shi ne a ƙablan ki za a iddatin talakai ƙala huma talakata ne in huwa waƙafa wa lam yafi wa in madat iddatu talaqi qabla al-arba'ati al-ashhur amma idan ya zama iddatu talaq dinta ya kare kafin wata hudun ya kare falaysa al-ila'u bi talaqi anan dama to ai ba matarsa bace shikenan iddatu talaqi ya riga ya raba sun da ta iddatu talaqi ta gama misali ya ce a ba zai zo mata ba har abada a january kuma a january sai ya sake ta to sai february ya zo april may a eh, march april to kaga annan ai iddatu talaqi ya riga ya kare kafin wannan lokacin to tunda iddatu talaqi ya kare yanzu wancan ila'in baya matsayin saki tunda ai ba matarsa bace ta riga ta gama idda ta fita daga cikin ismarsa وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت يقف بعضها مضت وليست له يومئذ بامرأة saboda watanni hudun da a ƙa'ida za a tsayar da shi a sa shi koya mai da ita koya sake ta sun ƙare a lokacin da yanzu ta riga ta tashi a matarsa saboda haka wancan ila'in laisa bishai'in kenan wannan hukuncin yana da muhimmanci saboda inda ba dan shi ba misali a wancan ila'in kaga saura saki ɗaya kenan a wancan wanda ya zama ya sake ta a cikin idda ɗin amma idan ya zama ta gama iddan sannan kwanakin ila'i ya ce kaga saki ɗaya ne akan take akan shi kenan kaga anan yana da daman a ƙara saki biyu bayan wannan ɗayan qala malikun wa man halafa Allah ya ta'am ra'atahu yawman aw shahran thumma makasa hatta yanqadi akthar min al arba'ati al ashhur fala yakunu dhalika ila'an إنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة الأشهر فأما من حلف أن لا يطعم امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء إلا أنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف ما مالك يتشي متمن ديران سوا فزي زو إيالين سبا كوانا دايا كو وتا دايا أما كما سيبي زو متبهر وتا هدو wannan ba ila'i bane so da ila'i ba zai zama ila'i ba sai idan ya yi rantsuwan ba zai zo mata fiye da wata hudu amma in yi rantsuwan ba zai zo mata kwana ɗaya kuma wani dalili ya sa bai zo mata ba har wata hudu to wannan ba ila'i ba ne idan ta kai shi wajen alkali kawai za a sa ya zo mata ne kuma za a fara lissafin yanzu ila'i daga wannan lokacin da aka sa ya zo mata ne ina fata an fahimta so da aka ƙara wata hudu bayan nan sun je wajen alkali an sa ya zo mata ya ki zuwa mata to wannan shine alkali zai zo kuma ya ƙara raba auren amma a can ba za a sa ya rantse bane za a ce kawai ke ka je ka zo mai iyalin ka ne ina fata mun fahimta ah فلا يكون ذلك إيلان إنما يوقف في الإيلاء من حلف على أكثر من الأربعة أشهر فأما من حلف ألا يطاع امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى ذلك عليه إيلان yace amma mutumin da ya rantsuwa ba zai zo ma iyalinsa wata hudu daidai ko kasa da wata hudu to wannan bana ganin shi a matsayin ila'i illa annahu idza jaa al ajalu alladhi yuqafu indahu kharaja min yaminihi wa lam yakun alayhi waqfun yace amma idan lokacin da in yace wata daya ba zan zo ma iyali na ba wata daya sai wata daya ya zo ya wuce to shikenan kaga ya fita daga wannan rantsuwan ya barranta daga wannan rantsuwan shine exactly irin abin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa iyalinsa قال مالك من حلف لامرأته الله يطاعها تتطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاءً Imam Malik ya ce mutumin da ya rantse wa iyalinsa wallahi ba zai zo mata ba har ta gama ta yaye ɗanta. Wannan ba ila'i ba ne. Saboda shi ila'i sai an fahimci cewan da niyan cutarwa ya bayyana da niyan ya cutar da ita ne. Ya ƙi zuwa mata ɗin Amma idan ya ce wallahi ba zai zo mata ba ta yaye yaranta, kila baya so ciki ya haɗu da goyo ne. Ko? Kaga wannan bai bayyana cewan da niyan cutarwa ne ya ce ba zai zo mata ba to amma idan da wata karina wanda za ta hana a gane cewa dalilin cutarwa ne to shi kenan ba ila'i ba ne ba hukuncin ila'i ba za a ce bayan wata hudu ta kai shi wajen alkali a tsayar da shi in ma an yafi wa in ma an yi tsallika ba amma idan ya tabbata da niyan cutarwa ne to shine za a yi wannan fa inna zalika la yakunu ilahan qad balagani anna ali ibn abi talib radiyallahu anhu su'ila an zalika falam yarahu ila'an imam malik ya ce ya isan mun sayyidina ali Allah ya kara masa yarda an tambaye shi akan wannan bai ganshi ila'i watan mutum ya ce ba zai zo ma iyalinsa ko ba zai zo wa iyalinsa ba har sai ta gama shayarwa ko tana makaranta ya ce saboda tana wahalhalun jami'a ba zai zo mata ba sai ta gama jami'a ko makamancin wannan dai to kaga duka wannan ba ila'i bane ba a kiran abu ila'i daga cikin sharuɗansa ya zama ya tabbata cewa yayi niyyar cutar da ita da wannan ne yayi niyyar ya bata wahala ne to matukan ba wannan niyyar bane ba za a dauke shi a matsayin ila'i ba ila'ul abdi مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب وإيلاء العبد شهران كما عندما كسني باوا داما دوانا أبو ديش عفيشي الربن نتاني آه ina ganin za mu bar shi haka nan mu tashi a wannan babin karatu mai zuwa in Allah da ila'ul abdi watan bawa matsalolinsa duka dama ka'ida kafaransa shi ma yana daga cikin inda addinin musulunci ya girmama bayi kamar yadda muka faɗi a farko inda addinin musulunci ya girmama mata da babin ila'i gaba ɗayan shi to haka shi ma a cikin sanya kafaran bawa rabin kafaran ɗa shi ma yana daga cikin wuraren da addinin musulunci ya karrama shi ma bawa a matsayinsa na bawa wallahu alam a ina da tafiya ba zan yi azahar a nan ba don haka za mu bar abin da bai wuce minti sha biyar ba kawai don tambayoyi insha Allah na ai na faɗa cewa saki ɗaya ne kuma raji saki ɗaya ne amma saɓani ne imamu malik ne ya tafi akan cewa saki ɗaya ne da mafi yawan malamai amma abu hanifa ya tafi akan saki ba'in ne amma dai kauli mafi rinjaye shi ne saki ɗaya ne a sosai eh yana da ragowar biyu shi ne muke ta faɗa ai saki ɗaya ne amma yana da ragowar biyu don haka zai iya maida ta raj'i ne zai iya mayar da ita tana cikin ismansa ai duk saki-saki ne sai yana cikin lissafin saki na'am kaman khulu'i kaman khulu'i kaga ai ba maganan dawowa saboda ai in ya zama da dawowa kuma an cuce miji kenan ko an cuci matar ne ko wani na'am an cuci matar kenan afwan na'am akram wakallah na'am bana ji akan aikin riya su za a karrama da irin wannan abincin za ta iya shiga za ta iya ƙin shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi sharrin abincin ku abincin walima abincin irin wannan taro wanda ake gayyatan wasu ba a gayyatan wasu ake zaben waɗanda ake gayyata amma idan ya zama ya zaɓa ne saboda kalan mutanen ƙila su suna da nau'in abincin da suke ci suna da nau'in abincin da ba su ci ba ya yi da niyyar riya ba ne so ba za a kira shi riya ba riya aikin zuciya ne zai yi ya yi haka ne ok na gayyaci mutane kuma addini ya ce manzala salasana ya ce ku aje mutane a manazil ɗinsu idan a takun karimu kaumin fa akrimu an zilun nasa manazilan ko to shi kenan sai ka yi baki ɗaya sarki ne ɗaya dogari ne misali ko ɗaya gwamna ne ɗaya direban gwamna ne kai kuma ba za ka iya ba su abinci iri ɗaya ba babu laifi don ka karrama gwamna da irin abin da ya dace da shi ka bai wa direban gwamna abin da shi ma a matsayinsa karamci ne a nashi matsayin ba laifi ba ne ba riya ba ne aje kowa a matsayinsa ne ba illa ba ne inda za ka iya ka ba su duka iri ɗaya shi ne abin da ya fi kyau in za ka iya in ba ka iya ba ka ba kowa abin da ya dace da matsayinsa ba illa kuma bai da alaƙa da riya malami kuma dalilin wasu ya ƙara himma ya danganta menene yake nufi da ya ƙara himma dalilin wasu ɗin idan dalilin wasu don ya burge su ya ƙara himma ya zama riya idan dalilin wasu don ya shajja'a su akan neman ilimi ko ko a a samuwansu yanzu kamar misali misali mafi yawan malaman addini idan suna bayani suna son su ga cewa wanda suke magana da shi ya san wasu matsaloli za su buɗe wasu ƙofofin wasu matsaloli tare da shi wanda in ba irin wannan bane suke magana shi ba za su buɗe waɗannan masalolin ɗin ba za su rurrufa kawai su ƙyala maganan suna ganin cewa to ai kila ba zai gane ba an fahimce ni to kila dalilin samun wasu mutane yanzu misali misali mu da muke karantarwa a jami'a muna karantar da matakai duka matakan degree matakan masters matakan phd zai yi kana karantar da babi guda amma in aka ji kana ajin ɗaliban degree yadda za a karantar da su ba daidai da yadda za a karantar da masu masters ba ne su ma yadda za a karantar da su ba daidai da yadda za a karantar da yan phd ba ne ina fata an fahimta to kaga ta wannan ba za a kira shi riya ba a'a kana magana khatibun nasa ala qadri uqulihim ne hadithun nasa bima yafhamuna aturiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu so magana ne ya danganta shi riya matsala ne bai kamata ka ce mutum wani riya yake yi ya kamata ka ce ba saboda aikin zuciya ne aikin zuciya ne in ba ya bayyana maka babu kokonto cewar riya bane sai shi ba riya yake yi sai shi yana yi dan Allah ne amma kai ka ɗauka riya yake yi saboda abin da ya bayyana maka na bayyana aiki ɗin so duk ba wai duk bayyana aiki yana nufin riya ba wallahu ala saboda hukunci ne akan niyya shi kuma niyya a zuciya take na'am akramakallah na'am wani salatin akramakallah zai kawo sadaka sai a gaya maka asalin shi da falalin shi da tambayin falala ne ka sadaka a baka falala na amin na rafi akiran wakillah ai ba muna karatun falala ba ne salati ga manzan Allah alhamdulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ishe ka man sallallahu alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi bi ashar me kake nema kuma na falalan salati fiye da wannan wanda ya yi mun salati ɗaya Allah zai masa salati goma ba wani falala kuma da za a faɗi na salati gaba da wannan gaba da salatin Allah guda goma ko? sadaka shi ne falalan shi shi kuma salati al'ibrahimiyya ɗaya ce kaɗai daga cikin salatai ba wanda ya ce sai da ita kaɗai za a yi wa manzan Allah sallasallama salati dukkan lafuzza wanda suke masu kyau na yabo da neman aminci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci salati Allah ya karba mana amma tana da lada kaza tana daidai da kaza in ka lura baya cikin nau'in karatu na ko na akramaka Allah wannan an ce shine adalci ai ko shine adalci musamman wajen Imam Malik kowace ka aje ta daidai matsayinta yar talaka kai mata akwati ɗaya in daidai gidansu kenan yar mai hali kai mata goma sha biyu in daidai gidansu kenan yar talaka ka aje ta a gidan ƙasa in daidai gidansu kenan yar mai hali ka aje ta a mashan in daidai gidansu kenan shi ne adalci a wajen imam malik yar talaka ka bata ɗan wake yar mai hali ka bata naman ɗawisu shi ne adalci idan kuma za ka iya fiye da haka ka kyautata fa in zittumu fallahu akramu zaidi amma ba za ka saukar wa ɗan mai hali daga matsayinta saboda ita kana son ka daidaita ta da wancan bar kai zalunci an fahimce ni kai zalunci in ka sauka da ita daga matsayinta saboda ka daidaita ta da wata to anan ya zama zalunci amma in ka daga wancan daga matsayinta dan ka daidaita ta da wannan to kai ihsani ba adalci ba an fahimta wallahu a'lam na'am to idan babu wata tambaya sai mu hakura sati mai zuwa akwai uzurrukan da za su sa ya zama hutu gobe ma kuma na daure ne ba ni da lafiya wallahi kuma kuma an mana rasuwa amma dai na daure mu yi karatu saboda satin da ya wuce ba mu yi ba kila kafin shi ma ba a yi ba na manta to to kuma sati mai zuwa ma na san ba za a sami ba shi yasa dai aka daddaure aka daddafa aka samu aka dan taba yau a ban sani ba insha Allah nan da sati biyu ko mu iya ci gaba da karatun Allah ya sa muna nan ko kuma sai bayan azumi Allahu alam in Allah ya sa muna da rai da lafiya amma dai yanzu dai zamu bari akan sati mai zuwa ba za mu sami karatu ba amma sati na sama insha Allah muna fatan mu samu Allah ya gobe kuma saboda rasuwa din zan tafi wajen ta'aziyya yanzu ba za mu sami karatu ba shi ma sallu ala nabiyyi karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين